الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا كو مسلمي muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ubangijin sammai da ƙasai wanda yake tafiyar da al'amurra kuma shi ne masanin al'amurra waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoyu ya turo manzonsa da gaskiya don ya tabbatar da addini na gaskiya ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kafirran duniya sun so haka ko sun ƙi kuma salati ga sahabbansa bayan salati gare sa da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki na gaskiya bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi tunda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam na farko ya halicce shi saboda waɗansu dalilai daga ciki Allah yana son dan adam ya zamanto sashen shi zai mai masashi wani ya mutu wani ya gade shi sannan kuma ya zamanto mai yin hukunci dan tabbatar da shari'a ta gaskiya da hukunci na gaskiya a tsakankanin bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka, annabi Adamu shi ne khalifa na Allah na farko da ya zo don tabbatar da tauhidi da gaskiya bisa doron ƙasa, kuma ya zamanto alama ta jagoranci a bisa doron ƙasa. Ya ku ‘yan uwa musulmi, ya kamata mu sani cewa jagoranci abu ne wanda ke dole bai yiwuwa a zamna kara zube babu shugaba kamar yadda ɗaya daga cikin shu'ara yake faɗa al'amarin mutane ba zai daidaitu ba suna zamne kara zube a tarwatse face sai an samu shugabanni daga cikinsu kuma babu shugaba idan ya zamanto waɗanda za a ba jagorancin al'umma ba su da ilimi ba wai ana nufin ba su yi karatun addini mai zurfi ba a'a ba su da ilimin tafiyar da al'amurra ya ku ƴan uwa musulmi abin da ya kamata mu fahimta shine cewa kalima ta siyasa da ake zance ba kalima ce ta turawa ba ba kalima ce ta ingilishi ba ko ta faransai kalima ce ta larabci kuma ta musulunci duk da yake malamai suna cewa a cikin alkur'ani kalima ta siyasa ba ta zo ba amma idan ka ɗauki dukkan dictionary na larabci ka ɗauki dukkan wato ka ɗauki hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka iya samun wannan kalima hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim na abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa banu isra'ila waɗanda suka kasance suna jagoranta su tasusuhumul anbiya annabawa ne duk lokacin da wani annabi ya mutu wani annabi zai mai masa ashe wannan kalima akwai ta cikin addini ba wai kirkiro ta ne akai ba sai dai abin da ya kamata mu gane shi kalima ta siyasa saboda gurbatattun mutane sun yi wa cikin siyasa shi yasa mutane suke ɗauka siyasa ƙarya ce siyasa munafici ce siyasa saba alƙawari ce babu siyasa ta gaskiya a cikin addinin musulunci ba haka ake nufi ba ya ku ƴan uwa musulmi al'amarin jagoranci al'amari ne mai hatsari musulmi har yanzu suna cikin bala'i na rabuwa tun lokacin da aka kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu yana shugaba ɗan shi'a suka balle gashi nan ballewa take da yawa har ya kai yau turawa suna ladewa da waɗannan mutanen da sauransu suna yakar hakikanin addini na gaskiya da cewa an hana ma Aliyu jagoranci bayan ya mutu da shekara dubu da wani abu amma har yanzu an ki tsayawa a yi zancen addini ya ci gaba sai dai kamar za a maido Aliyu ne a sake ba shugabanci ko komi suke nufi ba mu sani ba ya ku yan uwa musulmi abin da ya kamata mu fahimta a cikin tafiya ta jagoranci na al'umma abu ne wanda yake ba na wasa ba abu ne wanda addini yayi bayanin yadda za a gabatar da shi malamai sun yi bayani akwai ayoyi akwai hadisai lokacin da turawa suka mamaye kasashen musulmai suka iske dauloli na musulunci suka ruguza masarautu na musulunci da jagorori na musulunci sai suka kawo muna laicite al'ilmaniya wadda bai dace a kira ta ilmaniya ba ya kamata a kira ta jahlaniya shine a raba addini da tafiyar gwamnati malamai su zuba ido duk abin da masu jagoranci suka ga dama su aikata wannan kuma saboda an yi revolution a ƙasar france shugabanni an kashe su an fille kansu sannan kuma malaman coci saboda an ga sun sa an kashe ma'ilimta da dama da suka fara kere-kere suna cewa wannan ya saba wa bible suna cewa suna bin bayan gwamnati da sarki shi yasa faransa ita ce ƙasa ta gaba da take yaƙi da dukkan wata masarauta a duniya kuma take yaƙi da addini don tana ganin masarauta da addini su ne suke hana ma al'umma ci gaba ga lokacin da musulmi suka yi shekara 870 suna karantar da turai ilimin kere-kere bai sa suka ci baya ba amma saboda su sun rikice suka ɗauki wannan matsayin don haka bai yiwuwa a ce allan da ya halitti sammai da kasai ya sabkar da littafin da bai yi bayanin yadda al'amurra na jagoranci da suka fi komi haɗari ba bai yi bayani ba wannan ba gaskiya ba ne da haka yana da kyau 'yan bokonmu da masu jagoranci da 'yan siyasa da kowa ma ya fahimci haka saboda ya fita daga cikin jahilci daga abin da ya shafi addininsa ya ku 'yan uwa musulmi abinda muke son mu yi kira a cikin abinda yake faruwa a cikin waɗannan kwanaki wanda an shiga cikin halin ɗarɗar halin tsoro da sauna mutane ya kamata san abinda suke yi Allah ya bar abubuwa guda hudu su ne suke haɗa mutanen duniya gaba ɗaya kaf kaf kaf na farko shine abin da ake kira ƙasa a turab yanki na ƙasa an shata ƙasashe 193 wagga ƙasa kaza ce wagga ƙasa kaza ce tana ɗauke da ƙabila kaza tana ɗauke da ƙabila kaza kowane ɗan adam kuma an halicce shi ne daga ƙasa domin asalimu daga annabi adamu ne sannan kuma jini yana haɗa mutane wani ɗan fami kaza ne wani ɗan ƙabila kaza ne shine dangantaka sannan abu na uku kuma shine abin da yake haɗa mutane shine aqida abinda suka yi imani da shi musulunci kiristanci yahudanci abu na karshe sai maslaha entere da yake hada mutane wanda yake zai mutuwa entere ne general ko individual ko kasuwanci dama entere ne zai shiga karkashin waɗannan duk wani entere a duniya to ba yadda za a yi a ce kana da alaka da mutum ɗaya daga cikin waɗannan hudu bai haɗa ku ba ko ko waɗannan guda hudu ko a samu hudu ko a samu uku ko a samu biyu ko a samu ɗaya amma abinda addini ya ce shi ne cewa lalle lalle alaka ta addini in dai ana son a ci nasara ita ce alaka wato ta gaba yau ana faɗa waɗanda suke statistics sun gai cewa kashi 99 na ƙasar mutanen Nijar musulmai ne to in matsala ta samu bai dace a ce musulmi ya kasa regilan matsalar shi bar dan uwan shi musulmi sai an yi kashe-kashe an yi yaƙe kafirai sun shigo sun mamaye kasashen mu sannan su zamnar da mu akan tebur sannan mu tattauna akan matsalolin mu duk da yakin duniya na biyu da aka yi a ƙarshe dole sai da an ka koma wajen teburin shawara maslaha ta al'umma ya kamata a kalle ta kafin wata maslaha wadda za ta zo baya baya wannan ana faɗa ma mutane ne saboda tsoron abin da zai biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron musibar da in tasabko ba wanda dai ya jayo shi ba ya jayo ta ba za ta shafa wallahi za ta shafi kowa da kowa kowa yayi hattara ya kai zuciyar shi nesa ya san abin da yake yi kana gani a kafafen yada labarai irin yadda aka yi kata-kata da kasar iraki da irin yadda aka yi da kata-kata da kasar suriya kana gani yadda tashin hankali yake raga-raga da cigaban kowace irin al'umma ya ku yan uwa musulmi kira ne ga su masu sun neman jagoranci da kuma al'ummar ƙasa gaba ɗaya na farko ku waɗanda kuke yin jagoranci ku sani cewa wannan ƙasar ita ce kasar da ta yi muku tarbiyya ita ce ta ba ku karatu ita ce ta ba ku damar samun duk diplomacin da kuka je kuka yi karatu kuka zo kuka samu jagoranci kuka samu aiki a cikinta kuka samu matsayi kuka tara dukiya mai yawa a ƙarshe kuma yau kuna son ku ɓata tuwon wanda yau bai da tuwo sai ya je ya nemo abincin da zai ci gobe ku shirya ma kanku sannan kuma ku tuna cewa mafi yawancinku babu wanda bai wuce shekara 60 ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sahihul bukhari na abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yace allah ya yanke hanzari ga mutumin da ya bashi dama ta shekaru har ya kai shekara 60 ba wai sai wanda kai shekara 60 ba ko 40 gare ka wa'azi ya zo gare ka wallahi wa'azi ya zo ba ko 20 gare ka da zaran ka balaga amma wanda ya samu dama ta shekara 60 duk damar da Allah yake ba su wa a rayuwa ya bashi yau kana ka kai shekara 60 70 ka yi tunanin makomarka bayan babu abin da baka samu na duniya ba amma kana tunanin cewa sai ka hargiza al'umma ka dauki nauyin jini mai yawa kuma abin da kake nema ko ka samu ko ka rasa ka je gaban Allah subhanahu wataala akwai nauyin mutane mai yawa akan ka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa idan wannan tashin hankalin ya zo wallahi su waɗannan mutanen da ake gani sun shirya suna da kuɗaɗe a cikin bankuna ƴaƴansu suna da dubul nationalite da ba ba su haihuwa ƴaƴa sai ofital na turai a ba su nationalite suna da gidaje a ƙasashen waje idan aka yi wasa wannan tasha hankalin ya zo za su ɗauki jirgi da mota su ta su zama su yi kallon ka cikin tele kai kuma baka samu abincin da ka ci ba karatun ƴaƴanka bai gyaru ba lafiyar jikinka bata gyaru ba ka je ka kashe ɗan uwanka musulmi wanda kuke sallah a masallaci tare ka yi hasarar wato lahirarka saboda duniyar wani sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ɗaya ne daga cikin shugabannin da musulmai yayi wata tambaya ta ilimi yake cewa ku gaya mini a duniya wani mutum da yafi kowa zama wawa a duniya kowa ya kawo nashi misali yace a'a wani yace saboda wato mutum ya bata duniyarsa ya bata lahirarsa saboda duniyarsa yace ba shine wanda yafi kowa zama wawa a duniya ba wanda yafi kowa zama wawa a duniya wanda ya bata lahirar shi saboda duniyar wani to ai hattara dan saboda haka ƴan uwa musulmi yana da bukata a samu zama na ƴan ƙasa ba dole ba sai kafirai sun shigo sun tsara mu yau mali ta ishe mu misali irin halin da ƙasar mali ta shiga kun ga sai da aka yi kashe-kashe aka yi yaƙe-yaƙe ƙarshe dai aka ce babu abin da za a yi illa a zamna saman teburin shawara kada mu yarda mu kai wannan matsayi ya kamata mu ɗauki wa'azi kafin a ɗauki wa'azi gare mu an zamanto arzikin ba mu muke cin amfanin shi ba an mamaye mu ana zagin addinin mu kuma yau ana son dan abin da ya muna saura na zaman lafiya wanda kuma zaman lafiyar nan shine ni'imar da ta yi muna saura shine muke iya sallah da shi shine muke iya aikin gwamnati da shi shine muke iya zuwa makaranta shine muke tunanin da shi za mu farfado idan aka zo aka rusa shi wallahi duk wanda a cikin teritoriyar Niger wallahi zai dandana kudarsa kuma in ya fara wallahi ba a san lokacin da zai tsayawa ba abinda an namu mu gaya muku sakon Allah mu gaya muku idan mutane sun dauka su ne zai amfana idan ba su dauka ba gare su ta kare Allah rikici na kasashen duniya gaba ɗai ba zai cutar da Allah da komai ba dan Allah bai bukata komai gabayi su ne suke da bukata gare shi wanda ya tunanin mai kyau gare shi ta ƙari ya aikata mai kyau wanda kuma ya tayar tunzura ya bi makiya yau gashi suna cikin kasashenmu suna jiran ta kabre sannan a ƙaro bas militar a ce za a yi tsaron mu mun kasa ba kan mu tsaro sai kafiri ya ba mu tsaro muna fatan Allah subhanahu wata'ala wannan tashin hankalin da yake son dosowa a cikin ƙasa muna fatan Allah ka kalle mu da idon rahama Allah ka kauta mu da wannan bala'i Allah ka zamna mu da kasashenmu lafiya Allah ka ba mu iko duk mutumin da yake son ya wargaza zaman lafiya na wannan ƙasa ko a cikin ƙasa yake ko a waje shike musulmi ne ko kafiri ne kai koma aljani ne Allah ka san su Allah kai kaɗai kake iya maganin su ba mu da makamin da za mu iya maganin su in ba addu'a ba Allah kai muna maganin wannan tashi hankali Allah ka kare mu da ƙasar mu Allah ka kare sauran ƙasashen musulmai Allah ka sa mu kai zukatan mu nesa Allah ka sa mu tuna ranar haɗuwa da kai mu nisanci abin da zai ruguza alaƙa tsakanin mu da kai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا رفعنا أكفنا إليك فلا تردنا خائبين اللهم إنا رفعنا أكفنا إليك فلا تردنا خائبين اللهم إنا رفعنا أكفنا إليك فلا تردنا خائبين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين